رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدقاتها وكل مهدقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kan ba da yau sha uku da sha uku da sha uku sha uku ga watan zulkida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da da dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya bayan da muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa ɗan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ikriya usunna wa ikhmadul bid'a wannan babban malami sheikh usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da biyu a cikin wannan littafi da albarka a saba'in da uku ne ko? saba'in da uku wannan shi ne darasinmu na saba'in da uku a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata da yi mun yi karatu ne a kan bidiyoyin da suka shafi ainihin wato abin da ya shafi kaciya aski aska gashin kai gemu gashin baki gashin mara da gashin hammata to akwai abubuwan da mana ya kawo yake bid'a ne a wannan baji ya ce yana daga cikin haka shi ne a jinkirtar da yi wa yaro kaciya a cikin masa kaciya da wuri har zuwa lokacin da zai zama baligi lallai wannan jinkirin bid'a ne ya saba wa koyarwar musulunci a yi wa yaro kaciya har zuwa lokacin da zai balaga domin akwai kuma bid'a ce muharrama domin za a buɗe al'aurarsa kuma lokacin da baya halatta a ga al'aurar tasa sannan bayan wannan akwai abin da kuma muka karanta na maganganun malamai game da lokacin da ya kamata a yi wa yaro kaciya da kuma lokacin da baya dacewa a ce yaro ya kai wannan lokacin ba tare da an yi masa kaciya ba da kuma lokacin da ma haramun ne a bari yaro ya ko mutum ya kai wannan lokaci ba tare da an yi masa shayi ba yana daga cikin abin da muka karanta na bid'a a abin da ya shafi kaciya dai tsoratar da yara wai kada su kuka lokacin da za a yi musu kaciya lallai tun da abu ne wanda yake ya shafi yanka jiki akwai zafi akwai radadi akwai dukkan abin da ba a tunani a shekaru irin na yaro a ce a yi masa barazana kada ya kuka ko shakka babu wannan shi ma ba da yake bid'a da aka kyale yaro lokacin da za a yi masa kaciya kukan da zai yi wannan ba shi da wani matsala ana shi kukan kuma bid'a ne kuma mun kawo maganganun malamai a karkashin wannan daga ciki kuma shine yaro ya kai shekarun da za a yi masa kaciya sai a ce ba za a yi masa babbari sai shekara mai zuwa idan sauran annansa ko sauran yara sun kawo daidai shekarun su ma da ya dace a musu kaciya sai a haɗa to wannan mala yake jinkirtar da yawa shi wanda ya isa a yi masa kaciya saboda jiran wasu waɗanda su lokacin musu kaciya bai yi ba to idan hakan zai bayu zuwa ga shi babban ya kai shekarun balaga to an yi bid'a haka wanda muke muharrama idan kuma ba zai bayu zuwa ga kai lokacin da shari'a ta hana kuma a ce za a yi wa mutum kaciya a wannan lokacin ba to sai ka zama bid'a makaruhiya kamar yadda duk bayani ya gabata akan haka a daga ciki kuma akwai malam ya kawo wata bid'a yace a tattara yara a cikin sahara ko a cikin daji inda a iya samun wani yaro ya bata a cikin daji ko a samu wani abu mai hadari ya zai cutar da yaro ba madadin a yi musu kaciya a cikin gari sai a ce a fitar da su can wajen gari inda ba a da aminci to shi ma yin hakan bid'a ne a wannan babi yana daga cikin abin da muka karanta na bidiyoyi a wannan babi shine lokacin da za a yi wa mata kaciya a tara su a cikin gida guda su dinga ainihin wato a dinga wasa a inda suke irin wasan da bai dace da shari'a ba na abin da ya shafi wake-wake da raye-raye da munduwa da abin da ya shafi awarwaraye wannan shi ma abu ne wanda a wancan lokaci ana yi ana yake shi ma wannan bid'a daga cikin abin da muka karanta na bid'a a abin da ya shafi aski shine askin da za a aske wani bangare na kai a bar wani bangaren wannan shi ma kamar irin yadda matasa suka yi wasu daga ciki to shi ma wannan bid'a ne ya saba wa koyarwar musulunci ya saba wa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsawatarwa ya kuma yi hani ga barin irin wannan aski da matasa kan yi wasu daga cikin su na a tara su ba a tsakiyar a gaban kai a aske sauran bangarori na kai ko kuma a bar su marta ta ta harkiya amma a aske bangaren kunne na dama da bangaren kunne na hagu ya zamanto an bar ainihin wato kumar a haka wannan shi ma yana daga cikin abin da muka karanta wanda bai dace da koyarwa musulunci sannan abu na kusan karshe da muka karanta shine aske gashi lokacin tuba shi ma bida ne wa mutum idan ya aikata sabo ko in ya tuba sai kuma ya aske kan wani saboda wai da wannan gashi wai sabo don haka ne a ce ɗaye fatar jikinsa mana inda ita ma da ita ne sabon ko yanzu bi da aka gashin bai da alaka da tubansa da haka ya tuba kawai shi kenan zuwa ga Allah ya fatan Allah ya karɓi tubansa amma bai da alaka da yin aski sai tun da ya tuba bari ma ya je ma ya aske su mata ya dinga yin sabon Allah da ita don haka ya aske a kawai abin da ake bukata ya tuba din yin aski shi kuma in bukatar yin aski ta kama shi ya aski kawai amma kar ya zama to ya jingina aski zuwa ga ainihin wato tubansa wannan a gurgudu shi ne kusan abin da muka karanta a darasin da ya gabata da aka kai tsaye za mu shiga cikin sabon babi alal mu'allif rahimahullahu ta'ala albabu thamin wal 20 fi bayan tariq sunnah al muhammadiyya fi bab al libas wa bayan ma ahdathahu an nas fihi min al bid'ah al shaytaniyya sheikh Uthman dan Fodio Allah ya masa rahama yace ga wani babi babi ne na 28 a cikin jeren jerar babukan wannan littafi shi kuma wannan babi a cikinsa za ka ji sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a babin sanya kaya babu wani abu wanda musulunci ya kyale kai ce ka yi gaban kanka komai musulunci ya yi bayani daki-daki ka sani ko baka sani ba amma dai ka sani dukkan wani abu wanda yake ya shafi rayuwarka ta yau da kullum har zuwa koma ka zuwa ga Allah subhanahu wataala shari'a ta faɗi yadda zai da haka yanzu dai ga ka da yadi kasi ko ka sai shadda mun karanta a can babin kasuwanci yadda ake kasuwanci in kana so ka sai yadi ko ka sai shadda ko ka sai dukkan abin da zaka siya na sutura to ka kiyaye ka'idojin ciniki kamar yadda muka karanta a can to yanzu kuma ga yadin ka ka zo gaban tela shi tela ba shi da iko ne maka irin ɗinkin da kai kake so wanda ya saba a shari'a da shi da kai ɗin duk kuna under control shi tela ya tabbatar da ɗinkin da yake yi wa jama'a ɗinki ne wanda bai ci karo da koyarwar musulunci ba na maza ko na mata idan ba haka ba kuma to zai zamanto ya aikata saban Allah a wannan sana'a ta su ta dinki wanda saban Allah nan zai iya zuke da kuma janye albarkan neman da yake kai a cikin wannan sana'a Allah ta'ala zai hana shi natsuwa da kwanciyar hankali da wadatar zuci a cikin wannan sana'a saboda gashi da yana da kwastomomi saboda yana biye wa mutane irin ɗinkin da suke so yana yi musu irin ɗinkin da ya ci karo da addini kuma yana samun kuɗi da shi domin ana ganin expert ne ya kware a wannan ɗinke-ɗinken ta aka ga kwastomomi yana samu mai ɗinkin mata ne ga shi nan yana suna ta kawo masa style kala-kala irin na ɗinke-ɗinken da bai dace ba da koyarwa musulunci kuma yana ta yi ga kuɗaɗe yana ta samu amma kuma allah ta'ala sai ya zare albarka a cikin neman nan haka idan maɗinkin maza ne shi ma idan ya yi tinke-tinken da suka fi karo da addini Allah ta'ala zai iya zare albarka a cikin wannan sana'a ta kenan kaga shi a matsayin wanda zai yi sana'a ce da ita a matsayinta na sana'a ba ta da illa a'a me kaɗinka a nan ne kuma za a yi ma hisabi amma a matsayin kari icela ko ɗinki a matsayin sana'a ka koyi ɗinkin maza ko na mata masha Allah shari'a ba ta da matsala game da koyon ɗinki ko kuma ka zama tela inda take da matsala da kai shine ya zamanto kana ɗinka irin suturar da shari'a take ba ta bukata to a nan ne ka jangolo wa kanka masifa da bala'i duk abin da Allah ta'ala ya saukar a kanka sakamakon saba masa da kake a wannan sana'a din to wannan kuma kai kafiya da haka kenan idan mutum ya zo da yadi ko ya zo da shadda ko ta zo da atamfa to ya zamanto irin ɗinkin da mutum yake so a yi masa bai saba wa shari'a ba in ya saba ka ce a kai wani guri kai baka irin wannan ɗinkin ka ga yadda Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin nemanka kamar yadda muka karanta a can wasu sana'o'i irin su aski da waye duk gaba ɗaya shari'a ba ta da matsala da ka zama wanzan na zamani ko na gargajiya inda shari'a take da matsala da kai ka dinga askunan nan waɗanda shari'a take ba ta so duk yawan kwastomomin ka duk matasan da suke ka a gurin ka su su aski karshe dai kana nan a wanzan shekara goma a girin hannawi ya zo ya haukar ka kila sana'a aski mata ta karfe ka da aka sabida ne Allah ta'ala ya cire albarka domin Allah ya cire albarka duk yawan neman ka sabida Allah ta'ala ya kaddara in Allah ta'ala yana nufin ka da alkhairi sai ya sanya albarka a cikin neman ka domin albarkar ita ke nema ba yawa ba mun sha ba da wannan misali in Allah ta'ala ya tashi ya sanya albarka sai ga dan abin da mutum ke samu sai a rena amma ya rufa masa asiri ya rufa iyalansa asiri yana da iyaye ma iyaye duk sun shiga cikin wannan rumfar wannan sana'a din kuma tana rike shi ba matsala asali ma zai dinga yin wasu abubuwa da wasu za su dauka wallahi wasu makudan kuɗi ne da wani kan ku kawai Allah ta'ala ne ya sanya albarka a cikin neman in ku kana dilin da manya-manyan kuɗaɗe miliyoyin kuɗin Allah ya zara albarka ka je cikin kasuwanni ka ga waɗanda Allah ya jarabce su mutum yana mu'amala da miliyoyin kuɗi miliyan ɗari amma yanzu naira dubu ɗari tana ba shi sha'awa babu ya aka yi Allah ya kwashe abin ya rairaye abin ya koma zuwa gare shi ba wanda ya sani saboda haka Allah madaukakin sarki yana da ayoyi da isharori da wa'azozi da yake yi wa mutane ko za su fahimta don haka ka duba karya in ta tashi haifa sai ta haifi ya'ya biyar ya'ya takwas ya'ya goma ya'ya sha biyu amma da ba su da albarka da wuya su ga garken karnuka ka duba da wahala ka ga garken karnuka duk inda ka je ka samu ko wani mai dawa kasa ne yau ga karnuka ne da shi kamar guda uku ko guda hudu ko guda biyar amma ka je ka samu wani garke kamar guda ɗari duk garke ne na karnuka da wahala ka samu tattare da irin haihuwar da karya take yi amma mutum nawa ka sani wanda yana da garken tumaki wanda sun fi guda goma sun fi ashirin sun fi ɗari wani ma bai san adadin su ba tare da cewa kuma akuya ko tunkiya duk gaba ɗaya haihuwar su ba ta wuce biyu uku amma da Allah ya sanya albarka tare da kuma irin yanka su da ake yi ana ci a yanka da layya a yanka da suna a yanka da biki a yanka abbatuwa na nama na yau da kullum amma da Allah ya sanya wa akuya albarka da tunkiya ɗaya ɗaya suke haifa ko biyu haka saniya haka rakumi amma daga samu mutum bai san adadin shanun ba saboda albarka ce in Allah ya sanya ta a cikin rayuwar ka shi Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka kenan kaga yanzu a wannan babin malam zai mana bayani game da sutura ita kanta sutura irin yadda kake ɗinkawa da yadda kake sanya ta haka shari'a take bukata ko kana dan bukatar wani gyara a cikin sanya sutura ka koyin ɗinkinka to shine malamin ce zaka biya ya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take a abin da ya shafi sa kaya wa bayani ma ahadathahu an-nas kuma duk inda aka ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai shedan shi ma ya zo ya girke sunnar shi ma dan haka matukar ka saba wa sunnar manzo Allah to ka sani sunnar shedan ka ce sunnoni ne guda biyu akwai sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sunnar shedan duk kuma inda shedan ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa tuta to shi ma sai ya zo ya kafa taka dan haka shi sa malam shedan ya balance sai ce akwai tutar shedan akwai tutar manzo sallallahu alaihi wasallam a babun sa kaya da haka za mu ji menene koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sa kaya sannan kuma menene koyarwar shedan dangane da abin da shedan ya koya wa mutane na bid'o'i da suka saba wa koyarwar annabi a babun sa kaya as-sunnatu fi babin libas shehu usman dan fodi yace sunna game da sa kaya amma dariqu sun amma dariqu sunnati sallallahu alaihi wasallam fi babin libas amma dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi sanya sutura wa huwa an yalbasa kullu wahidin ma wajada min shine kowane ɗaya daga cikin mu ya zamanto yana sanya abin da ya samu na tufafi ba ka da wani ka kwalla farai cewa sai sutura iri kaza ko sai yaji iri kaza ko sai shadda iri kaza duk abin da Allah ya sa shi ka samu ka dinka kawai ka sa kenan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kanya ka isa ka dinka dinka kizna dinka ba ka da kudin dinka kizna ne yayi zabi dinka shampo take shampo take kowa take ko kuma ka dinka wanda take kasa da haka ba ka da matsala kina da damar ki sa wannan a tamfa mai tsada ko lesi mai tsada ki sa kuduzi na tako ba ne ji kai ado ba ka da baki da kitsan wanta kada ki baki da gashin wanta kada ki kitsan wanta ba ki da damar da zaki sanya a tamfa ko ko shadda ko lesi mai tsada sanya daidai gurgudan ki shari'ar musulunci wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar annabi kenan shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu kansa ba a cikin al'amuran rayuwa an samu fala ba ba a samu ba shi kenan abinda aka samu sai a aiki da shi dan haka kenan yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi sutura shine ka sanya tufafin da ka samu ɗaya kenan li'anna zalika sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufafin da ya samu in ya samu yadi wanda yake mai zane zane ya sa aka ji cikin tufafin da annabi ya sa ya sa mai zane zane ya sanya fulan ya sanya karatu ya sa da aka in ka samu dan yaji na naira dubu ɗaya da ɗari biyu ko naira dubu uku sai ka sa na naira dubu biyar ne sai ka sa duk abin da ya samu wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karka damu kanka da yawa ka sai ka sanya iri kaza ko sai ka matsa kan jikai ka tsara iri kaza wa min dariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fil libas yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san a tufafi as-saubul abyad lalle annabi yana san farin tufafi ba lalle bane ka zamanto abin nan amma ka tsarma ya zamanto cikin kayan ka na sawa akwai farashi dan ka tabbaka wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan yana kan farin kaya yana kuma san amma kar ka ɗauka ce an ka sa bulu ko ka sanya baki ko ka sanya ainihin wato makuba ko ka sanya ruwan ƙasa ta yi saba Allah a'a duk tufafin kalar da ta samu in ka sa babu laifi matukar ba kalar da shari'a ta ce kar ka samu amma dai ka sani ka sani cewa farin kaya a layin tufafi yana da matsayi yana da daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an abil aswad addu'ali daga abi aswad addu'ali ya ce anna aba zarrin haddasahu ya ce abu zarrin haddasahu ya ba shi labari kala ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam abu zar ya ce na zo wajen ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi taubun abiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da farin tufafi yana sanye da fararen kaya wa huwa na'imun yana bacci sun ma'ataitu ya ce sai tun da yana bacci sai na tafi sun ma'ataitu sai na sake zuwa wa kadis sai kasa lokacin ya farka faƙala li sai manzan Allah ya ce da ni in ji abu zar ma min abdin babu wani bawa ƙala la ilaha illallah da zai ce la ilaha illallahu summa mata sannan ya mutu ala zalika akan wannan kalmar illa da kalal janna face ya ya shiga aljanna duk wanda Allah ya yi masa gadar dogo ya cika da wannan kalma to dan aljanna yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya Abu Zar yake duk bawan da yake la ilaha illallah yana fadin ta summa mata sannan daga baya sai ya mutu bayan wannan kalma bai faɗi wata kalma ba sai Allah ya kafaransa illa da kalin janna manzo Allah ya ce face sai ya shiga ainihin wato aljanna wannan mun karanta shi a babun jana'iza a can bayan mun yi bayani ne mai yawa akan abin da ya shafi wannan mahallu shahid dai shine Abu Dharr al-Ghifari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi da wani irin kaya fararen kaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ne farin kaya wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul libas babu athiyab babu athiyabul bi babun da yake bayani akan farin tufafi sai kawo wannan riwaya ta Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ومن ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi tufafi adamu jarri qawli rashin jan tufafi a ƙasa wannan shi ma yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya jan kayan sa a ƙasa dan haka in za a yi maka dinki to kai ne za ka ga tela ga measurement din da kake so kar a yi maka dinki kamar tantabara kana jan wandonka a ƙasa sa a gwada ka daidai yadda shari'a take bukatar kayan ka ya tsaya domin me domin rashin jan tufafi a ƙasa sunnar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani kayansa da yake jan ƙasa wujuban kuma rashin jan tufafin nan a ƙasa wajibi ne karka ɗauka akwai wani sassauci wajibi ne in ji shehu usman dan fojo karka ja tufafin ka a ƙasa me hujja akan haka sai cewa fi sahih bukhari hadisi ya zo cikin bukhari an ibn umar radiyallahu anhu ba daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala bazan allah sallallahu alaihi wa sallam ce la yanzuru allah ta'ala ila man jarra thawbahu khuyala allah ba zai yi duba ba allah ba zai kalli duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda ita allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama ranar tashin alkiyama duk wanda kawai saboda tsabar isa saboda yana ganin yana jin kuruciya ko yana jin kuɗi ko yana jin wata dama da kawai ɗinka kayan da sun yi masa yawa har yana jin su a ƙasa saboda isa Allah ba zai kalle shi bara na tashin alƙiyama ashe kaga jan kaya a ƙasa haramun ne rashin jan kaya a ƙasa wajibi ne mutum ne haka kaga kenan shi kansa tela in ka ce ya zo ka ce maka ɗinkin da ya ga zai ji aka sa ya ce mutum a nan ya karantar da kai wannan hadisi in ka ce kuɗi za ka biya shi haka yake so yake to ni ba na yi irin wannan dan annabi ya hana an ce kuma wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan karka ce a so ai sana'a ta ce da abin da yake yana so zan masa a kai taimakekeniya akan abu Allah karka taimaka wajen a saba masa tun da wannan so yake a yanayin ɗinkin ka ce ya saba wa Allah kuma kai ma ka ba da gudunmawa an saba wa Allah to in kai masa wa'azi ka ce masa an Allah amma ina ganin in ya tsaya iya idan sawu ma fa kayan je maka kyau ya ce a ni fa ba na son kai min wani bayani yadda nake so kawai kai min shi a haka ce to gaskiya in dai ba za ka yarda yi maka iya idan sawu ba kai wa wani kera na san abu ne mai wahala ko abu ne mai wahala amma ka sani duk irin sana'ar da kake zaka iya bin Allah a cikin ta kuma yi sallar da kake yi da azumin ka ba shi ne kai ka aljanna ba wannan sana'ar da kake yi za ka kai ka aljanna a adidi su sahun ka zaka iya samun aljanna sana'ar ka ta adidi su a sana'ar aski da kake yi wallahi ka shiga aljanna a sana'ar kayan miya da kake kallo sana'ar kayan miya yake kai ka aljanna da haka duk abin da kake yi na nema to ka bi Allah a cikin sa za ka yi ta samun jaraba kila duk yan fafa da yan kaza duk za su dinga kauracewa abin da ɗanki amma a hankali allah maɗaukacin sarki zai saito wasu mutanen kirki kila ma wa'anda wancan da zai dinga kirki ya kai masa ɗinki da kyar zai baka dubu ɗaya da ɗari biyar kila sai allah ya saito wani mai wadata kuma mai san abu allah a cikin ɗinkin ya zo ya jirge ma ɗinki kala ashirin lokaci ɗaya kuma shi ya tashi biyan ka digairi hisab zai biya kama ba wai zancen guda nawa bane kawai zai dumbuzo kuɗi dinga miƙa ma in ku kake bin Allah zai ta hada ka da wayannan wanda da kyar in gaya ma wani ma ya kusa kake kayan da biya kuɗin in ya baka adiba da ya samu ya dafa kayansa kuma shi ke ya Allah ta turo maka ya irin Allah ba ku mu samu ire-iren ka fi zuwa wajen ka amma in ka bi Allah in Allah ya ta'ala ya ga dama sai kila ma wani gwamna a yi masa kawai sai a samu masa tela kawai wanda aka aiko kawai ya zo ya nemo ka kagan saboda haka in ka bi Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ta'ala ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita kuma zai azurta shi ta inda bai tsammani ba amma in kai kana da hikima da dabara sai Allah ya baka da hikima kai dinkin ka har ka gama a iya ungo ku kai suna ba hannu kan ka ya iya yan ungo ku an fahimta da aka ku kiyaye wannan wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul libas a babun qaulin lahi ta'ala qul man harrama zinatallah da aka ba hana ka kai ado ba ba a hana ka kai kwalliya ba kuma ba wai sai ka saba Allah za ka yi kyau ba sai ka saba Allah za ka yi kyau in ka tsaya a yanda shari'a take kai akwai abin da akwai inna Allah jamilun yuhibbul jamala ai shi Allah kyakkyawa ne kullun kyau yake so da aka baya son mutane su zamanto ba tsafta ba kula ba wanke kaya ba ta Allah baya son haka Allah yana son aiki sa duk wanda yake bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka same shi ba wayan je dan gayu sama ne saboda shi sawun Annabi yake ka gaya mun ko waye kai Annabi waye ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo wannan hadisin ruwayar Abdullahi ibn Umar وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار حديث يزوج كم بخاري دقى أبي هريرة الله يكارى مسيدة wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asfala min alka'bayn duk abin da yayi kasa da idan sawu min al'izari na tufafin sanyawa fafin na da su a cikin wuta yake in ka tashi sai ka duba yaya kayan ka yake ma asfala min alka'abain fafin na duk abin da yake ya yi ƙasa da idan sawu annabi sallallahu alaihi wasallam yake to wannan rabon wuta ne ka ga akwai matsala a cikin sufurin da muke sanya ma asfala min alka'abain fafin na sai ka duba ka ga a ina tufafin ka yake tsaya in za ka yi dinki daidai ina za ka sai sai ya auna ka wannan hadithin ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar shi ma hadithi ne Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabul libas babu ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar sai ka wannan riwayar ta Abi Huraira Imam Muslim ma ya fitar da hadisin a cikin sahihin littafin sa cikin kitabul libas a babu tahrim at-tabahturi bil mashi ma ijabihi bi thiyabi shi kuma sai kawo shi a babun haramun ne mutum ya dinga tafiya ta isa da takama da kaniya tare da kuma mutum ya dinga hura kai yana daga kafadarsa da tufafin da ya sanya yana jiji da kai sai kawo wata ruwaya dai ainihin wato hadisin abi huraira wa fihi a dai cikin wannan a cikin bukhari an salim an sake kawo karbo wani hadisi daga salim bin abdullah salim dan abdullah anna abahu mahaifinsa abdullahi dan umar haddathahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce bainama rajulun ya jirru izarahu iz khusifa bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al qiyamah bainama rajulun ya jirru izara wata rana ma wani mutum yana tafiya yana jan tufafin sa a kasa yana ji da fita yana tafiya daidai tafiya ta kaniya yana jan tufafin sa a kasa iz khusifa bihi Allah ta'ala ce ƙasa ta tibici kawai ƙasa ta buɗe yadda za a ga a ƙasashen waje ana yin earthquake irin girgizar ƙasar nan kawai kaga gidaje da suka motoci da abubuwa suna ta nutsewa cikin ƙasa haka Allah ta'ala ce ƙasa ta buɗe ta haɗe iz kusifa bihi kawai sai ƙasa ta dare kawai yayi ciki fa huwa yatajaljalu fil ard yana nan yana ta allan dungure yana ta tafiya yana ta kutsawa fil ardi cikin kasa ila yawmin qiyamati ba zai kai kasan wutar jahannama ba har zuwa ranar tashin alkiyama saboda me kawai saboda matsalar da ya ja tufafi a kasa Allah ya ce baya so irin wannan kai kuma zaka dinga dinka wa mutane irin wannan kayan kana ji wani masu sawa yanda ake to shi kuma mai dinka da tsammanin ka shi zai sha da kyau da aka sana'o'i irin waɗannan abubuwan mutum zai iya bin Allah a duk sana'ar da Allah ta'ala ya sa harkar neman abokin ba sai an saba wa Allah ba ko sana'a asan galibin ta saban Allah yake kai in ka dama in ka shiga ciki zaka iya tsaftace ta ka gyara ta ka ka bi Allah a cikin ta kuma Allah ya sanya maka albarka ya rufa ma asiri fiye da waɗanda suke yi suke yin sana'a suna saban Allah a cikin ta kawai mutane sun ga kamar mutane galibi sun fi son shedanci sun fi son irin waɗannan da haka sai mutum ya dinga ganin kamar abincin su zai tsaya in yake zai dinga salake sai kaza sai kaza sai kaza wannan hadisin hadisi ne wanda yake shi ma imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul libas a babu man jarra thawbahu min al babu wanda ya ja tufafinsa to yana daga cikin nuna isa da kuma takama sai kawo wannan riwayar ta salim bin abdullah ya kuma sake fitar da shi dai riwayar abi huraira da lafazinsa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama rajulun yamshi fi kullatin tu'jibuhu nafsuhu مرجل جمة إذ قصف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة wannan ruwaya ta kuma sai aka ce manzo Allah yake ta baida ma rajulun yamshi wata rana wani mutum yana tafiya fi hullatin yana sanye da cikin asin da asin irin kaya iri ɗaya din nan shine hulla rigar da wandan iri ɗaya kila ma hular ita ma an samo wanda ta yi macin da irin kayan an sa shine hulla yana sanye da irin wannan kaya hulla to ujibuhu nafsu shi kansa yana burge kansa a zan akwai abin da mutum wato wani kayan da shi kan mutum ya za za ga yana ni yana kallon kafa da shi ba mu dubi ba ma shi da kansa yana tafiya za ga yana ta dan kada yana a bata tabara zai tashi sama to yana shi kansa ya san yana burge kansa to kaga ballan kana sauran mutane yana cikin wannan tafiya ya taje kansa malam shine murajjilun jummata an tara su ma malam an tike ta malam kara ta iz kutifa bihi kawai sai aka ce kasa ta kife kasa ta kife shi fa huwa yata jaljalu ila yawmil qiyamah yanzu yana ta tafiya cikin kasa yana ta dungurawa yana ta kutsa cikin kasa har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya tsare mu imam muslim ya ruwaito wannan hadisi cikin ainihin wato ruwayar abi huraira a cikin kitabul libas wa zina sai kawo babu taharimi tabakhuri ma almashi kamar yadda muka karanta sai kawo hadisin abi huraira na annabi sallallahu alaihi wasallam baina ma rajulun yamshi qad a'jabat hujummatahu shi kuma wannan a wannan lafazin na muslim qad a'jabat hujummatahu wa burda gashin nan nasa malam ya duba mu dubi ya ga yadda tuman nan ta tarihi yadda dai matasan mu ake yi ba an ce haramun bane ka tara kuma kawai inda matsala take ka zamanto da wani arme take koyi amma ya zama sha'awa kake ka bar kuma ka matukar za ka kula da ita za ka tsaftace ta za ka dinga taje ta kuma bai ɗaya take ba ka bar wani guri ya fi wani guri gudu ba illa iyaka za ka ji jiki ne wajen sabulin ka zai dinga yawan karewa da wuri amma da in ka ji za ka iya wannan ba zai zama matsala ba matukar ainihin wato kayi ba kuma wani arme ne ka ganshi ko wani dan kwallo ko wani dan rawa ko wani dan kisan turawa kawai ka ganshi yayi wannan yasa kai ma kake koyi da shi da haka tumarsa tana kayatar da shi wa burgahu da kayan da ke jikinsa izu kusifa bihi al-ardu kawai sai kasa ta haɗiye shi fa huwa yatajaljalu fil ardi hatta taquma sa'a wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kawo mana hadisai wajen guda uku ko hudu game da illar jan tufafi a kasa wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil libas yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sanya kaya addu'a'u annabi yana yin addu'a liman labisa jadidan ga duk wanda ya sanya sabon kaya ba bakin ciki zaka dinga yi ba zuwa zaka ka dinga gulma wai wannan na ga yana ta kwanta ba wai sana'ar da yake a da ka an ka gan ya karce kadda ya fito da tana ta shi addu'a za ta yi masa Allah gafarta mana shine sai Allah ya ji kanka ya toje amma sai ma ya ba ka kaya amma za ka tsaya kai ta tsurku a lungu da dinga ci abin nan kai an ce kai addu'ar kai kaci kai addu'a sai kuma bin wanda ya sa sabon kaya da jafa'i saboda hasada ba daidai ba ne an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum da sabon kaya yana taya shi farin ciki ya masa addu'a tsawon rai Allah ya sa kayan nan ka kashe su ba su ci ka kashe kar ka dinka sabon kayan kana ci da shi kawai Allah ya dauke a ka fice ka mutu kayan sun mutu a wata ruwaya ma har addu'ar in sun mutu Allah ya canza ma wani kaga mutum da sabon kaya ta ce Allah ta'ala ya sa a kashe lafiya kuma kan su mutu a samu samu kaga wannan kayi addu'a mai kyau ga dan uwanka da haka yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga mai sabon kaya yana masa addu'a da haka kai ma in ka ga mai sabon kaya kai masa addu'a bi an yakuna thawbuhu khalaqan wato nadban ta hanyar tufafin nasa ya kasance khalakan har ya tsufa ya mutu shine khalakan kai masa addu'a na Allah ta'ala ya sa kamar da yanda bahaushe ke cewa Allah ya sa a kashe lafiya na'am ban ji ba a raba da kaya to ka ji ga wata hausan ba a raba da kaya to me kenan a raba da kaya ita ma hausa ce a kama a kashe lafiya din kenan to to na ji a raba da kaya wannan ban wannan an fahimta ko sun da aka gaga kenan addu'a za ka yi masa na Allah ta'ala ya sa a kake lafiya ko kuma wannan kayan da kai wato kamar yadda su laraba a asalin kalmar sun ka koma sharhin hadisin da yadda malamai suka fassara wato addu'a ce ta kai tsawon rai tsawon ran da kayan har sai ka kashe su a kuma samun wasu ka kuma kashewa a kuma samun wasu ka kashe kamar da yadda za a yi sallah a ce Allah ya nuna mana baɗin baɗaɗa misali duk da wata batun ba za a ganta ba amma dai tsawon rai ake ta yin addu'a Allah ta'ala ya baka tsawon rai wa fi sahihi al-bukhari hadisi ya tabbata cikin sahihi al-bukhari an ummi khalid daga ummu khalid binti khalid ummu khalid binti khalid wannan ummu khalid din an ce an haife ta ne yar gidan sa'id ibn al-as in ban manta ba sannan an haife ta ne a habasha nisa cikin hadisin ma za ka ji akwai da ta sa kaya tsaye mata kyau addu'ar da annabi ta ce mata sai amfani da kalmar habashanci an fahimta saboda an haife ta abin nan kuma zubair a zubair bin awam ya aure ta har ma ta haifa masa ya'ya guda biyu da khalid da kuma am khalid da am kuma an ce Allah ta'ala ya fifita ta da tsawon rai a cikin sahabbai mata don ana ganin ta kusa shekara ta tsayin a duniya Allah ya fifita ta a cikin sahabbai mata da tsawon rai ana ganin ta kusa shekara ta tsayin kafin ta duniya kuma ba komai ba wasu suka ce dalili shi ne addu'ar da Allah a manza Allah ya mata da ta sa sabu da ta sa kaya ya mata addu'ar tsawon rai din kamar yadda na gaya ma wancan a kashe lafiya din ko kaza kaza addu'a ce su a wajen su ta tsawon rai to addu'ar da ta sa kayan annabi ya mata wannan sai gashi ta haura ta da sauran shekara ta tsayin a duniya to kaga kai ma kaga mutum ya sa sahaban kaya kai mata wannan addu'ar na farko in Allah ya karba addu'ar ka zai tsawon rai a duniya kuma wannan kayan zai kashe su cikin ainihin wato kwanciyar hankali kila kafin ma su mutu ya samu wasu قال تتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه أنكاو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفاتي فيها خميصة سوداء to a cikin tufafin akwai wani wato wata khamisa khamisa wasu sun ce duk kayan da yake da launi iri biyu in yadi ne aka yi masa aka yi shi aka yi masa kala ya zama kala biyu ne yadin ana kiran ana kiransa khamisa wasu kuma suka ce a dukkan mayafin da yake da kusurwa hudu shine khamisa inda yana da kusurwa hudu to wannan mayafin sunansa khamisa kamar ka kalli da duman nan kaga tana da kusurwa hudu kaga akwai nan akwai can sannan akwai nan akwai nan kaga kusurwa hudu ke da duk mayafin da yake da irin wannan ana kiransa khamisa sauda kuma launin wannan tufafin da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam baki ne faqal annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tarawna naksu hadhihi na kamisa wa kuke gani ya dace mu ba mu ba shi wannan kamisa wannan kayan yasa wane ne yafi dacewa a ba shi wannan kayan yasa ga kaya dai an kawo su kuma kayan nan launin sa bakake ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa man tarawna naksu hadhihi na kamisa wa kuke ganin ya cancanci mu ba shi wannan tufafin ya sanya fa uskital qaum mutanen da sai kowa ya shiru mutanen da suke gurin sai suka yi shiru ba su ce wa da ba ko wanda ba su sai suka yi shiru faqal san annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ituni bi ummi khalid lokacin tana yarinya ai karama yace ku zo min da ummi khalid kenan ana iya wa mutum alkunya da ummu kaza tun yana yaro kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alkunya ga wani abu umair ya aba umair ma fa'alan bugayir da aka kaga ba ta yi girma ba ma ballanta za a ce ta yi aure ta haihu amma ana ce mata ummu khalid kuma Allah da hikimarsa sai ga ta girma az-zubair bin al-awwam ya ya aure ta kuma suka haifi yaya guda biyu cikin yayan hadda khali kaga sunan da yawan nan alkunya ta bita ummu khali da aka aka zo da yace a zo min da ummu khali faquti ya bi sai aka dauko ni aka zo da ni kaga kenan tana yarinya inda ba da girman ta kaga sai a ce kira mu ummu khali amma ku zo min da ummu khali ya nuna ko ruko ta aka ko dauko ta aka aka tawo da ita إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكبر إتوجه النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيدي sai ya sanya mun wannan kamisa wannan kayan da hannunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam faqal yana sanya mata wannan kayan sai ya ce abuli wa akhliki abuli wa akhliki a kashe lafiya an fahimta shine abuli Allah ya baki ikon tsufar da wannan kayan wa akhaliki kiradu wato su mutu kada ya zama to ke ki garga su mutuwa kaga shi ne kamar yadda muka faɗa addu'a ce ta tsawon rai Allah ta'ala ya sa wannan tufafi da ka dinka kai tsawon ran da zaka more su har su tufa kan su mutu Allah ya baka wasu kuma sababbin su ma kaga kenan wannan addu'a ta ci gaba da bin su kai tsawon rai su ma ka kashe su kafin su mutu kuma Allah ya baka wasu su ma wa'yancan din Allah ta'ala ya baka tsawon rai ka amfane su tsufa kan su mutu Allah ya baka wasu kaga tsawon rai ke da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ummu khalid wannan addu'a kuma wannan addu'a ta yi mata tasiri domin kamar yadda muka karanta malamai suka ce ta kusa shekara 90 a duniya marratain manzo Allah har sau biyu mata wannan addu'a kaga akwai dama addu'a da muke karanta ta in kaga mai sabon kaya tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ko tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala kana tsufar da su Allah ya musanya ma wa tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala kana cikin sanya su Allah ya baka tsawon rai ka sanya da sun tsufa suna neman mutuwa Allah ya baka wasu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ummu khalid wannan addu'ar ta Allah ta'ala ya bata tsawon rai da za ta sanya wannan tufafi har su tsufa kuma kafin mutu Allah ta'ala ya bata wasu har sau biyu ya mata wannan addu'a faja'ala yanzuru ila alamil khamisa manzo Allah sai yake ta kallon wannan ainihin zane-zanen ko adan ko alamomin da ke jikin wannan tufafi wa yushiru bi yadihi ilayya manzo Allah yana yin ishara yana nuna ni da hannunsa wa yaqulu yana cewa ya ummu khalid ya ke ummu khalid hadha sana wa ya ummu khalid hadha sana ya ke ummu khalid wannan tufafin ya miki kyau ya ke ummu khalid ya yi ce karma wannan kayan ya baka jikin ya miki kyau wannan kayan ya miki kyau kaga sai amfani da haza sana suka ce wa sana bilisanil habashati alhasan shi kuma kalmar asana da yaren habashanci kyau ke isa sai da ta sa kayan ta sa kayan sai ke nuna wannan zane-zanen da ya gani na jikin wannan kamisa ya ga kayan yayi mata kyau sai ke ta ya ummu khalid haza sana wannan kayan ya miki kyau wannan kayan yayi miki kyau qalat ummu khalid wa sanahu bil habashati hasan a'a wa fi riwayatin kai ko wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya wata ruwaya ta farko da muka karanta Imam al-Bukhari a cikin kitabul libas ya fitar da ita a babul khamisatu sauda sunan babun ma kenan al-khamisatu sauda sai kawo wannan ruwaya ta ummu Khalid binti Khalid sannan ya sake fitar da hadisin da har wa yau a babu ma yud'a liman labisa sauban jadidan wato abinda za a yi wato addu'ar da za a yi wanda ya sanya sabon kaya min kitabin libas a dai cikin kitabin libas ya kuma istishhadi da wannan hadisin ya kawo hadisin ummu khalid wa fi riwayatin ukhra a cikin wata ruwayar ainihin wato daban kuma fi sahih al-bukhari a dai cikin sahih al-bukhari aidan fa utiya biha tahmil fa akhadha al-qamisa bi yadi fa albasaha yace sai ga ta an ruko ta an taho da ita ana zuwa da ita fa akhadha al-khamisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan tufafin biyadihi da hannunsa mai daraja fa albasaha ya sanya mata ya tufatar da ita wannan kaya wa qala kuma ya mata addu'a yace abuli wa akhliki a kashe lafiya wa kana fiha alamun akhdar aw asfar kuma wannan kayan ya kasance akwai alamomi a jikinsa akwai alama akhdar ko dai kore kore haka aw asfar ko yalo yalo a jikin ainihin wato yadin فقال ya أم khalid هذا صنع sai manzo Allah yace ya ke ummu khalid wannan tufafin yayi miki kyau qalat ummu khalid ummu khalid tace wa sanahu bilhabashati bilhabashiyati hasan wato kalmar sana bilhabashiyati in ka koma yaren mutanen habasha to yana nufin hasan wato wannan tufafin yayi kyau ko tufafi ne mai kyau wannan hadisin kuma imam al-bukhari a cikin kitabul libas a babu ma yudu aliman labisa sauban jadidan ya ruwaito shi dai ruwayar ummu khalid wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam babu lokaci ba ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi tufafi tarku shikimali samma wal hijba annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ishtimali samma kurman yafe baya yin kurman yafe wal hijba baya kuma zaman samar kwato baya yin ina jin zai fassara mana a yi kalmomin ko zai fassara su insha Allah ya hana yin kurman yafe an fahimta wato kurman yafe barin baka misalin sa don ka gane kamar mutum ya sanya babban riga ba ya ciki ba wando kuma ya saɓe haka an fahimta ba wando a ciki babban riga ce kawai kuma ba sakin ta ba kawai sai ya ɗauko wannan hannun sai ya saɓe wani ya ɗauko wannan ya saɓe sai ya bare na a buɗe to mayafi ma ana yi masa irin wannan mutum ya zamanto ya nannaɗa mayafin ta yadda zai zamanto babu wani tufafin a ciki nan kwiɓinsa da nan kwiɓinsa a waje to irin wannan yafa mayafin shi ake kira istimalu samma kurman yaje ke na wannan ne kurma ne an fahimta to wannan istimalu samma kenan sannan alihtiba shi abin da ya sa aka hana alhiki ba saboda a wancan lokacin zannuwa su izar zani ake daura domin mutum kuma ya saba da irin wannan zaman wani lokaci bai sani ba in haɓar sama ta faɗi kasa sai mutum ya yi tsirara kamar akara makalla ga wani nan bawan allah nan ɗan haɗe min kafafuwan naka a'a yanda suke a tsayen a'a yanda kan miƙar da su a tsaye yawwa yanda ka yaɗa to kun ga irki ba a can an matsa su ganshi wannan yawwa ga shi nan mai gwaji da kai to irin wannan zaman shi yanzu da Allah misali yanzu a yanda yake din nan in wannan sa bai yarda da shi ba ya kake tsammani amma kaga akwai da akwai mushkila ko to shine hikima to shi kaga wanda ya sanya wando ma to shi kansa wanda ya saba da irin wannan zaman duk ran da aka yi rashin sa'a ya manta wannan sai ya fushi to kila an dinga cewa gyara zaman ka an gane to ina ga kuma mayafi shi sa an kaje aikin hajji za ka yi ta ganin irin wannan zaman samar kwatoto shi sa za ka sani da alhazai duk irin kayan da suke sanyawa ba irin kayan da suka saba ba ne dan dama dama kasashen da dama su izar suke daura amma kamar yanzu mu wanduna muke daura mu sa ta jige mu daure to sai aka waye gari mun je aikin hajji kowa an ce kan ya sanya tsankakken kaya sai dai ka daura wannan zanin na daura ka yafa ba za ka dauka wandan ka ne kawai ka kwanta ko ka nuni da kafafu kai kamar yadda ka yawa kana kwance ko ko mutum yana zaune ya manta da cewa abin da ke haƙi jikinsa ba fa wando ba ne zani ne an fahimta da shi sa karar ka saba ma da wannan zaman ballantana wandon ka ya fashe kuma ka tukunya a cikin mutane ina fata an gane to wannan shine alhiki ba irin zaman da ya yi ta da kafafuwanka ila ma ka sa hannunka haka ka ɗaure kafafuwan wannan alhiki ba kenan to lokacin da aka samu matsala ta ba wani kayan a cikin zanen da ke kasa ko kuma in jallabiya ce ba wani wando a cikinta sai kai irin wannan zaman akwai yiwuwar kai tsirai shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana ainihin wato irin wannan zaman gaba daya wannan shi ake kira istima'i intiba wujuban kuma barin irin wannan zaman wajibi ne haramun ne mutum ya da irin wannan zaman Allahumma sai dai kamar mu da na gaya maka kamar da wandunan mu muna sa wando a ciki ko muna sanya tufafi a ciki to kaga kai in ka sanya baka da matsala wanda yake da matsala wanda ya zama to ba wani kayan a ciki kuma yin irin wannan zaman to an hana haka an hana mutum ya sa babban riga misali da zan baka ba wata yar ciki ba wani wando kuma mutum ya taɓe nan ya taɓa nan lallai tsaraici zai bayyana an fahimta وفي صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حديث يا تبت سكن بخاري دقى أبي سعيد الخدري الله يكارى مسعدة يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani samfurin sanya tufafi iri akwai wani salo na sanya kaya kala biyu annabi ya hana wa an bai'atain sannan annabi ya hana wani nau'in ciniki guda biyu shi tufafin can kala samfuri ko salon sanya tufafin iri biyu an hana an hana su ne saboda gudun ne tsiraici shi kuma wannan kasuwancin guda biyu da annabi ya hana an hana shi ne saboda akwai garari a cikinsa naha anil mulamasa annabi ya hana cinikin shafefeniya cinikin mulamasa wal munabazati sannan manzo Allah ya hana cinikin munabaza jefefeniya wannan duk an hana su kin bayya a cikin kasuwanci to zai fassara mana sai ce wal mulamasa abinda ake nufi da mulamasa shine lamsul lamsul rajul thawbal akhar biyadihi wato shine mutum ya dinga ya shafa tufafin waninsa ko ya shafa tufafin ɗayan ciniki za su amma kawai sun in ya zo tufafin haka ko da daddare bin laili au bin nahar ko da daddare ko da rana kawai in aka kawo tufafin aka yana doke kawai ya dan tattaba shi ya ji laushinsa da kaurinsa kawai wala yi kallibu kar ya buɗe ciki ya tona kar ya ɗaga shi ya jijjiya kar ya haka illa bi zalika kawai iya haka ake so haka ake so a cikin kaga akwai lauje cikin lati kaya ne a ninki a nade amma kakka buɗa shi kakka jujjuya shi kawai ka shafa ka taba ka ji kaji kaurin sa yadda yake eto haka ya dinga yake gaba ɗayan sa yana da kwari kaji yana da kwari to buɗe a ba a buɗe wannan ciniki iya shafawar shi ne in ka gamsu kawai a cinikin a haka cinikin munamata kaga kamar wannan bai da bambanci da cinikin notel a zuwa jirgin talabijin da rediyo da kwamfuta da da waye a cikin wani shago a zo kawai ce duk ai masa kudi ne ya dubu kaza kaza a hafa hotel ko ka sayan kaje gida kai ta dariya har ma a dauka ko baka da lafiya ko kuma kai kuka wal munabaza shi kuma cinikin munabaza an yambudar an yambudar rajulu ila rajuli bi thawbi shine ka wurgawo wanda kuke ciniki tufafinka wa yambudal akhar thawbahu shi ma ɗayan ya je homa nasa tufafin wa ya kunu zalika bai uhuma kuma wannan jefawar yana cafewa kai ma ya je homa ka cafe shine cinikin ya kullu min gairi nazarin wala tarabi ba tare da an duba ba ba kuma a bukatar wani yarjejeniya kawai ka je homin na je homa ka san su a wancan lokutan yawanci cinikin da ake trade by barter ake ban ikini ba kamar da ni shadda ta bulu ce kai kuma taka farati da haka kai bulu kake so ni kuma faran nake so to za mu musanya kawai na zo sai in mika mata haka mi ko mun ta kawai cikin da wata fita ka tsada ko ta ka ta fita tsada ya dinkin da ke ja wannan duk ba a duba ina mika ma ina jiho ma ka tafe na jiho ka jiho ka ba ni taka na rike ciniki ya kulle kawai musanya ya yi kawai don haka ban can daga bayan ka dawo ka ce ba haka ba ko duk an gama wannan da haka wannan lokacin jahiliya da ana irin wannan ciniki an fahimta to an hana a gurgudan ce lokaci ya yi bari mu samu gaba tsayawa wallin satayin shi kuma yanayin salon sanya tufafi guda biyu da aka hana ishtimalus samma akwai ishtimalus samma kurman yaje kamar yadda muka karanta wa samma abinda ake nufi da samma abinda yasa ya zama kurma an yaji ala saubahu shine ya sanya tufafinsa ala ahadi ati kai a ɗaya daga cikin kafadunsa ya rata ya sako shi haka fa yabdu ahadu shiqaihi laysa alayhi thawbun an fahimta ko da guda ɗaya mutum ya yi ba ma guda biyun ba nan ka sake shi amma nan ka sake shi ba wani a ciki shi ma duk yana cikin istimalin sama wal libsatul ukhra ɗaya salon sanya kayan kuma ihtiba'uhu bi thawbihi wa huwa jalisun shine mutum ya yayi irin wannan zaman da tufafinsa irin yanda wancan yayi zaman samar kwato da tufafinsa wa huwa jalisun yana zaune laisa ala farjihi min shay amma fa a cikin al'aurarsa babu wani wando ko gajere ko dogo a ciki sai iya wannan dogon riga ko kuma wannan mayafin ta yadda in yi irin wannan zaman zai yin tsiraici to wannan wannan yanayin ainihin wato sanya tufafin shi ma an hana yin shi ba fata an gane saboda yanayin lokaci sai mu tsaya wa mulkin ladi abinda mu karanta ya zama dubi Allah ba mu lada kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk